kuma san da wacce za mu fara ba da irin abubuwan da suka wakana a tsakaninmu na wannan shekara wadda la shakka mun samu zilzal mun samu jarabta a cikin wannan shekara muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya cika mana ladanmu Allah ya sanya shi a cikin mizanin hasanatina jami'an kuma san abin da zamu yi bayani akan shi ba ko da rashe-rashe da muka yi na 'yan uwanmu gabaki ɗaya da ɗan uwanmu wanda yake tsaye a wannan mumbari yake gaya ma mutane ku yi kada ku yi yau yana cikin ƙasa la haula wala quwwata illa billah inna al maut mutuwa ce ya ƴan uwa musulmi bata bar kowa ba bata bar kowa ba muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cikin ƙasa a yau kowa sai ya bi wannan hanyar ya fice Allah ya shi kansu Allah rahamshe su malamin Allah shi kanshi Allah rahamshe shi Allah sa jannatul firdausi ita ce makomashi ya ƴan uwa musulmi kun ga duniya yadda take shiga ake fita ake duniya ɗaki ne mai ƙofa biyu kamar ana janka wadda dole ka ki ka sosai ka fita wannan ya tafi yau wannan ya tafi gobe wannan ya tafi yau wannan ya tafi gobe ka ki ka so tafiya za ka yi babu abin da zai raba ka da bala'i da musiba sai addu'a sai komawa ga Allah sai naci akan addu'a ga komawa ga Allah subhanahu wataala la shakka al'amura mun samu jarabta a duniya wadda take ita ce a shekara bana muna roƙon Allah Allah ya sanya shi a cikin mizanin hasanatina ga baki daya waɗanda suka riga mu Allah ya ji kansu ɗan uwa da dama sun tafi Allah ya ji kansu Allah rahamshe su kuma sai muka dawo a cikin wani lokaci mai mahimmanci gaske lokaci wanda sauƙi yake wucewa a cikin shekara da wani dare wanda sauƙi yake wucewa a cikin shekara aisha radiyallahu anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in goma ta ƙarshe na ramadan ya shiga to aiki ya tashi kun san kowane aiki kowane aiki idan kana yin shi idan ka zo goma ta ƙarshe idan ka zo goma ta ƙarshe to aikin ya zo sauki amma banda ramadan banda ramadan ramadan idan ka zo goma ta ƙarshe yanzu ne aikin ya tashi yanzu ne za ka tashi tukuru ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam idan goma ta ƙarshe ta zo zai tuntune ya dage ya tashi sannan ya tada iyalin shi baya zama baya tashi shi kaɗai ya raya daren shi gabaki ɗaya wannan hadisi rawahu muslim fi sahihi an aisha hadisi na biyu radiyallahu anha tace yajtahidu fi al-ashr al-awakhir annabi sallallahu alaihi wasallam ya shahir fi ashar al-awakhir yana matukar kokarin shi a cikin goma ta karshe na cikin watan ramadan zai tashi haikan ya koma ga Allah subhanahu wataala ɗan uwa musulmi musulmi duk inda yake ya san lalle bata wannan lokaci babban mawanci ne ka bata wannan lokaci a cikin rayuwarka lokaci ne wanda so ɗaya yake zo maka a shekara kuma so ɗaya zai zo maka wanda ya zo ma bana ba su tabbata ba lalle lalle za a zo zai sake zo musu baɗi kai wannan ba ya zo musu baɗi ba ma ba wanda ya san cewa za a yi da wannan lokaci tare da shi al'amarin hannun Allah yake subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar annabin shi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu abubuwa da dama wannan asharar awakhir gashi ya fara a yau muna cikin goma ta karshe na Ramadan lokuta wanda babu yasu a duniya ina masu komawa ga Allah ina masu neman shirya ina masu ibadar Allah ina masu sujada ga Allah su koma to ga lokaci yayi lokaci ne da zaka gama ka daga hannuwanka zuwa ga Allah kai naci lokaci ne da zaka yi sujada ka gaya ma ubangiji ka dukkan bukatarka lokaci ne da zaka yi kuka ba dan kowa ba dan tsoron Allah subhanahu wataala ya gafarta ma ya gafarta ma uwayenka ya gafarta ma ƴan uwanka ya ƴan uwa musulmi lokacin ashirin awakhir ba ɗaya ba ne yake da sauran lokuta na duniya ba ɗaya ba yake da sauran lokuta na rayuwarka akwai abubuwan da sahabbai suka shahara da shi a cikin wannan lokaci a cikinsu manya-manyan su na farko iya kulle raya dare me ake nufi da raya dare zai tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana in ma daren gaba ɗaya iya sallah iya zikir yana ta ambatan Allah subhanahu wataala a daren gaba ɗaya babu zancen a saurara lokaci ne da za ka tashi tukuru ka koma ga ubangiji abu na biyu daga cikin manya-manyan ayyuka iqazul rajul ahlahu lisala mutum ya tada yan iyalin shi matarka da iyanka da yan uwanka ka tada su ayi ta salloli da dare lokaci ne ba na barci ba lokaci ne dan kankanan duk sallar da za ka yi a cikin wannan lokaci ba ɗaya take da sallar da ba a cikin shi ba duk ibadar da za ka yi mu'amalar da za ka yi a cikin wannan lokaci ba ɗaya take ba da ba a cikin shi ba kyauta saraka hatta da magana mai daɗi da za ta gaya ma bawa ka gaya ma abokinka a cikin wannan lokaci ladan da ya bambanta saboda haka tukuru so ake ka koma ka yi al-islam istislamu lillah ka mai kauya gaba ɗaya ka sallama wunin ka ya zamanto daga barci sai addu'a sai sallah sai salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan dan lokaci ne kamal walkiya za ka ga ya wuce kamar kifta ido yanzu za ka ji ana cewa gobe sallah babu shikenan wanda ya samu ya samu wanda bai samu ba kuma yayi asara jema daga cikin jama'a za su tashi su su je masallaci a yi kiyamu layl da su su tashi suna salloli a gida amma sun bar iyalansu suna barci wannan kuskure ne wanda yake shi ne abu na gaba yan uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam idan goma ta karshe ta shiga aka ce yana karme gaftan shi zai tashi ya shirya ya ciccude mai ake nihi tukuru aiki tukuru aiki aiki na gangan jiki saboda zuciya a cikin jiki take ita ce idan ta gyaru ta ladabtar da ita ga Allah subhanahu wataala to dukkan jiki ya gyaru annabi ya ce ala ku sani inna fil jasadi murga a cikin jiki akwai wata tsoga idan salahat idan ta gyaru salahal jasadu kullu dukkan jiki ya gyaru wa idan fasadat idan tsokan nan ta lalace ta ɓace fasadar jasadu kullu dukkan jiki ya ɓace ala wahiyar ƙad ita ce zuciya abu na gaba na hudu ya ƴan uwa musulmi shine itikafi itikafi ga masallatan da ake yin sallar juma'a a ciki za ka zo ka zamna ka farraga ba ka komi daga barci sai ibada Allah karatun qur'ani sallah adkar shi kaɗai ne aikinka amma ba a je itikafi ba a yi ta wasanni a yi ta sauraron kala kala radio da komin abin da duk zai shagalar da kai da duniya kai kuma ka ɗauke shi ka shagalar da shi a cikin itikafi menene ake yi da itikafi itikafi kuta daga duniya komawa aikin Allah kai ya kasance kana cikin itikafi kuma kana zuwa cin kasuwa kai ya kasance kana cikin itikafi kun yi gungu gungu kuna ta yi da mutane kuna ta hira abin da bai shahe ku ba babu ruwanka kawai ka koma ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam itikafi yake kwana goma a cikin ramadan ko yi da kwana goma zai zamna ya koma ga masallaci ba yin itikafi sai a masallacin da ake sallar juma'a saboda kar sallar juma'a ta iskoka abu na gaba ya yan uwa musulmi abubuwan da yake mashahuri a cikin ƙarshen watan wannan shine tilawatul qur'an yawan karatun alqur'ani ya dan uwa musulmi tun da ramadan ya kama har yau shin ka karanta alqur'ani ko rabanka da qur'ani sai a cikin sallah ka karanta qur'ani ƙur'anin nan a cikin wannan watan aka sako shi ƙur'anin nan a cikin wannan kwanukan aka sako shi ƙur'anin nan a cikin lailatul qadar ga ta nan tana zawa ko ta zo ma Allahu alam tunda goma ta ƙarshe ce annabi ya ce mu neme ta a cikin goma ta ƙarshe a cikin kwanuka bare shi yasa aka kore ta don mu raye daren gaba ɗaya a wannan lokaci annabi sai ne sanci matan shi ya koma ga Allah haka sahabbai suke yi dan kwana goma ne yau an mun 20 da wani abu dan lokaci ne zai wuce daga ya wuce kuma baya dawowa sai baɗi baɗin kuma ta dawo da kai ko ba ta dawo ba da kai wannan kin an ida shi da kai ko kuma a ida shi ba da kai saboda haka alaikal qur'an bil qur'an Allah yake cewa alladina atainahum alkitab wanda muka ba littafi yatlunahu haqqa tilawati suke karatun shi matakal karatun shi sai Allah ya ce ulaika yu'minuna bi sune wanda suka yi imani da shi in sura ɗaya ka sani kai tai kai tai kai tai alif lam mim annabi yace ban ce muku ba duka alif lam mim ce za baka lada goma a a alif lada goma lam har lam harafi ne lada goma mim haka za a dinga lissafa ana cika maka ladan ka kada ka bari lokacin nan ya huce kai dan uwa musulmi lokaci ne shaharar qur'an kai yawaita karatun alqur'ani tukuru tukuru ka tashi da daren ka raya daren ka tukuru ka nemi lailatul qadar wanda Allah ya sarko sura sura zumbut wanda muke karanta ta kullum lailatul qadar khairu min alf shahr ta yi wata dubu alheri dare daya alheri da yake cikin shi wata dubu ya yi wata dubu ka raya shi idan ka raya wannan daren goma kana ibada to insha Allah ka same shi a wannan dare a wata al- a wata aya Allah yake cewa fiha yufraqu kullu amrin hakim a wannan dare ake program na rayuwa duk abin da zaka samu a shekarar a wannan daren za a rubuta shi babban abubuwan da za a yi program duk al'amari abun wa hikima a ran nan Allah subhanahu wata'ala yake zartar da shi amma idan baka yi ba kana can kana barci ka bar iyalinka suna barci ana can ana rubutu ana rabar lada ana rabar ɗaukaka ana ɗaukaka jama'a ko kuna can kuna share barcin Allah ba mu iko ne a matsaji addu'a ya ƴan uwa musulmi a koma ga Allah ya ƴan uwa musulmi babu abin da yake ɗauke bala'i sai addu'a babu abin da yake ɗauke bala'i kowane iri ne sai addu'a kai naci lokaci ne da zaka koma ga ubangiji ka sakankanta Allah yana son ibada da za ta hudu direct daga zuciyarka zuwa gare shi baya bukatar ibada da za ka yi ka rinka gaya ma mutane baya bukatar ibada da za ka rinka riya a cikinta kana nuna kai mai yi ne dukkan mai yin wannan Allah zai watsa mai kayan shi ranar kiyama alaka ce za ka kulla da kai da mahaliccinka wanda wannan alaƙai babu ɗan adam ɗin da ya isa ya san menene tsakaninka da kai da mahaliccinka Allah ba mu iko yi Allah ba mu iko yi fattaqullaha ibadallah wajaddidu azmakum ala muwasalati al-ibada hada wa sallu wa sallimu ala imam al-mursalin wa qa'id al-izz al-muhajjalin wa qa'id al-burr al-muhajjalin faqad faqad amarakum Allah ta'ala bi salati wa salam alayhi fi muhkam kitabihi haythu qala azza qa'il azza min qa'ilin alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن أزواجه وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن أزواج نبيك محمد أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا جمعا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك ان ترزقنا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشعا منيبا وعملا صالحا زاكيا وعلما نافعا رافعا وايمانا راسخا ثابتا ويقينا صادقا خالصا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والاكرام اللهم ربنا اجدنا اللهم اجدنا اللهم اجدنا اللهم اجد بلادنا بالامطار واجد قلوبنا بالايمان برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لموتانا اللهم وسع قبورهم اللهم نور قبورهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها غفر من غفر النيران برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون